إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أمة محمد اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن الإحسان ليس مجرد خلق الحسن بل هو أعلى درجات الدين وأعظمها قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أيها المسلمون إن من أسباب التي إن من أسباب التي إن من أسباب التي تزداد حياتنا اليومية والاجتماعية سوءا شيئا فشيئا يوما بعد يوم وأخطر الأمراض الاجتماعية وأقبح الصفات الأخلاقية التي هزر منها ديننا الشريف هو بطر الإحسان وهو استصغار المعروف أو نسيان الفضل أو جهود الإحسان وعدم مكافأته بل المشكلة الأكبر مقابلته بالإساءة وهذا هو حال كثير من المسلمين إلا من رحم الله وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور عباد الله إن هذا الخلق لا يليق بمن آمن بالله ورسوله وهذا ما يسمى أيضا بكفران النعمة بقول الله تعالى وضرب الله مثلا قرية آمنا مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون واعلموا يا أمة محمد أن كل من اتصف بهذه الصفة فقد اتصف بصفة إبليس اللئيم الرجيم من رحمة الله لما قال له اسجد لآدم فأبى والدليل قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا إخوة الكرام إن المرأة إذا أحسن إليه فما عليه إلا رده إلا رده بالإحسان أو الدعوة إليه كما علمنا رسول الهدى فقال من صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له أما من أحسن إليه الناس أو أحسن إليه ربه بالنعم فلم يشكر ولم يقدر بل تكبر وبطر فقد تعرض لمقت الله تعالى هناك من يجهدون فضل والديهم وهناك من يجهدون المعروف معروف الزوجين وهناك من يجهدون فضل أهل المعروف وهو على ظهور في وقتنا الحاضر ولقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله عباد الله إن مكافأة الإحسان بالإحسان هي فطرة سليمة بل واجب ديني وأخلاقي فقال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فاتقوا الله يا عباد الله وهزروا أن تكونوا ممن بطروا المعيشة أو جهدوا الإحسان واشكروا الله على نعمه على نعمه وقابلوا أهل المعروف بالشكر والوفاء وكونوا كصحابي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس قال أربعة لا أستطيع مكافأتهم على الإطلاق ولكن أسأل الله تعالى أن يكافئهم عني رجل قدرني بالسلام ورجل فسح لي في المجلس ورجل اغبرت قدماه في المشي في حاجتي ثم سكت عبد ثم سكت عبد الله بن عباس والحاضرين قالوا من الرابع قال رجل ألم به أمر أرق جفنه ولا ينام لسبب هذه الملمة فتذكر من ينسى فلم يحضر في باله إلا عبد الله بن عباس ثم جاء إليه فقال إن هذا الرجل لا أستطيع مكافأته لأنه اختار لي لحل ملمة ألمت وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku uwa musulmi bayan dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai girma mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mai girma ba don komi ba sai don tsoron Allah shine samun tsira a ranar gobe sannan yana da kyawu mu sani cewa lalle shi kyautatawa ba wai abu ne ba wanda ake kallo cewa hali ne na kirki ba shi kadai kyautatawa a'a hali na kirki kyautatawa shine mahi ɗaukakar daraja a cikin addini wato kyautatawa sannan kuma yana daga cikin abu mahi girma a cikin addinin musulunci ma'ana in kayi kyautatawa ba wai hali na kirki ba kaɗai kai abinda ake nufi idan ka kyautata shine ƙarshen ɗaukaka a cikin addini sannan kuma shine ne ƙololuwa a cikin addinin musulunci shi yasa a cikin alkur'ani mai girma sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin lalle ku kyautata domin shi Allah maɗaukakin sarki mai girma yana son masu kyautatawa kaga bayan ka kyautata ka siffanta da hali mai kyau to kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ɗaukaka daraja sai ya ce yana son wannan wanda ya aikata wannan halin na kyautatawa ya kuyan uwa musulmi yana daga cikin abin da yana daga cikin sababin da yake sa rayuwarmu ta yau da gobe ta zamantakewa yake sa tana ƙara shiga cikin munana take ƙara lalacewa a hankali a hankali yau da gobe sannan kuma yana daga cikin sababin da yake samu a wata cuta ta zamantakewa cewa muna siffantuwa da wasu siffofi na zamantakewa mara kyawu tuni wannan siffofin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya mamu gargadi a kansa sannan addinin musulunci gaba ɗaya ya hana mu wannan siffofin ba wata siffa ce ba ba ce sai butulci ba ga wanda ya taɓa kyautata maka ba wata siffa ce ba ba ce sai butulci ga wanda ya taɓa kyautata ga wanda ya taɓa kyautata maka abinda ake ce ma butulci shine mutum ya kyautata maka ko ka ɗauki kyautatawa ba komi ba ka kaskantar da ita mutum ne zai baka kyautar jikka biyar ka ce jikka biyar in mi jikka biyar in banza da wuhi kai ba haka ka so ya baka ba kaga ka kaskantar da kyautar da ya maka ne sannan abinda ake ce ma butulci shine kamance wani abu da wani ya taba yi maka ya yi maka an sani ko da so ɗaya ne ya baka wajen kwana in ka tashi da sahe bai dace ba wannan mutanen ka ce mi ya taɓa man duniya kwana ne na gidan shi na tashi na tahiyata kaga kyautatawa ce kamance ta sannan abin da ake ce mabutulci shine a kyautata maka ka nuna ma ba a kyautata maka ba sannan abin da ake ce mabutulci shine a kyautata maka ka kasa biyan wannan kyautatawar da aka yi maka sannan inda matsalar take inda babban matsalar take shine a kyautata maka baka biya kyautatawar ba sannan kuma wanda ya kyautata maka an ka cutar da shi sannan kuma ka muzanta mishi wannan shine halin galibin mutanen da muke rayuwa gaba ɗayanmu ɗan makaranta ne za ka samu ya yi karatu daga sai in shi har zuwa jami'ar shi a gidan wani ya shi ya gama wannan karatu ya dawo yana zagi wannan mutumin kaga kyautata da aka mashi ba ta misaltuwa ko amma za ka iya samun mutum ya ji ya yi wannan karatun ya dawo ba wanda zai fara zagi sai wannan mutumin to wannan shi ne ake ce mabutulci akwai wanda shi Allah ya zamanto sanadiyar ka samu kasuwanci ka samu kuma duk lokacin da ka warware sai ya zamanto wannan mutumin shi za ka butulce ma akwai wanda shi yarre ne ka amma kuma lokacin da za ka zama wani abu kuma wannan mutum shi za ka butulce ma to wannan shi ne ake ce ma butulci wannan kuma shi ne ake ce ma ƙin gode ma wanda ya kyautata maka halayenmu duka haka suke da malamai da masu kuɗi da gama garin mutane kusan kowa haka yake mancewa yake da an taɓa kyautata mishi sai 'yan kaɗan daga cikinmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya marahama ya kiyaye za ka ya ce ni dai ko ba komi wana ya taɓa man kaza 'yan kaɗan ne kake samu sai haka don haka ya ku uwa musulmi mu sani cewa wanga hali ne wanda bai dace ba musulmi wanda ya imani da Allah sannan imani da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aikata irin wannan siffai ba abin da yake da ciwo kamar mutum ya kyautata maka kai ka butulce mashi ko kuma wannan wanda ya kyautata maka ka cutata mashi wannan hali shine ake ce ma kuma kafirce ma ni'ima saboda akwai ni'ima wadda ta gaba ɗaya ce Allah maɗaukakin sarki yake yi ma kowa ita sannan kuma akwai ni'ima wadda Allah maɗaukakin sarki yake sa abin hannun wani sai wannan wani ya baka wannan abin sai ya zamanto ka ni'imtu da ni'imar shi kenan don haka ya kuyan uwa musulmi babban matsala inda take kafirce ma ni'imar da wani yayi ko butulce ma ni'imar da wani yayi maka to wannan Allah yana dawwaman ma mutane da bala'i da sharaba sannan kuma Allah maɗaukakin sarki yana tabbatar musu da wannan bala'in da jaraba Allah maɗaukakin sarki a cikin ƙul'ani yake cewa kuma mun buga maku misalin wata alƙarya wadda ta kasance tana cikin aminci tana cikin hutawa tana cikin fantamawa tana cikin diyan da take so Allah ya bata komi arziki yana zo musu ta ko'ina komi suka taba arziki ne wannan al'ummai tana cikin aminci Allah maɗaukakin sarki mai girma to sai ya zamanto wannan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki mai girma ya yi musu sai ya zamanto suka kafirce ma ni'imar to daga nan kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya juya musu baya tun da ya musu ni'ima ba su gode ba to Allah maɗaukakin sarki sai ya dawo sai ya ɗanɗana musu kayan azaba da abin da suka kasance suna aikata Allah maɗaukakin sarki mai girma sai Allah maɗaukakin sarki ya kasance ya ɗanɗana musu yunwa sai Allah maɗaukakin sarki ya sa musu tsoro sai Allah maɗaukakin sarki ya dagular da al'amuransu gaba ɗai to mu ma haka nan ne a tsakaninmu idan na kyautata maka ka butulce kakka yi tunanin cewa ka butulce gabas wallahi sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ka shi yasa so da dama za ka ganin idan kana da mai gida kuka rabu da wannan mai gidan ka ci gaba da zagin shi da an gan shi sai a ce wanga ba yaron wani ne ba sai a ce to ai ba su tare saboda lokacin da kake tare da shi in ana ganin ana ganin ka da kyalkyali ana ganin ka da haske amma ka rabu da shi kuma ka koma kana zagin ka butulce ma abin da ya maka sannan kuma sai a sai a ganka a kaskance kenan da haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa duk wanda ya siffantu da siffa ta butulci a kyautata maka ka nuna ba a kyautata maka ba ko ka zagi wanda ya kyautata maka ya sani cewa siffa ce irin siffan shaidan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi ma iblis Allah ya mishi ni'ima ya halice shi amma da ya tashi butulce ma Allah maɗaukakin sarki mai girma bayan Allah ya halicci annabi Adam sai ya sa mala'iku kowa ya annabi Adam sujada sai suka yi sai suka yi aiki da umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu kowa ya yi wannan sujada ba ce sai shaidan ba ce sai iblis ba shi kaɗai ya ƙi ma'ana ya yi ni ya butulce ma Allah maɗaukakin sarki mai girma a kan ni'imar da yi mishi ta halitta ka hanyar halicci annabi Adam. Shi yasa a cikin Alƙur'ani mai girma sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa izkulna lil mala'ika ta sujudu li Adam fasajadu. Allah ya ce, Ku tuna a lokacin da muka ce ma mala'iku su yi sujada ga annabi Adam sai suka yi sujada. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa fasajadu illa iblisa kowa ya zo ya sujada sai shaidan shi kada bai ya sujada ba kuma da bai ya sujada ba sai ya ce Allah madaukakin sarki a asjudu liman khalaqta tsina ni ni zani ma wanda ka halitta da turbaya da laka sujada wannan shine ake ce ma butulci mutum ya kyautata maka ka nuna a rana ɗaya bai taɓa kyautata maka ba to duk wanda ya siffanta da wannan siffa siffa ce ta shaɗa ya siffanta da ita sannan kuma shaidan bayan ya siffanta da wannan siffa Allah maɗaukakin sarki ya kyale shi Allah ya ce mashi wa inna alaika la'anati ila yawmiddin lalle tare da kai akwai tsinuwa ta akwai la'anta ta har sai ranar tashin alkiyama kinan dan haka ka sani in aka kyautata maka ka butulci kai ma tare da kai akwai tsinuwa in aka yi maka abu kai nuna ba a yi maka wannan abun ba don wanda ya yi maka abun bai wajen ka sani cewa kai ma akwai wannan tsinuwar tarar don shi yasa ka yi ƙoƙarin duk wanda ya kyautata maka in baka ga alkhairin da ya yi maka ba to wannan bawan Allah ka kaɓa ta shi idan baka ga alkhairin da ya yi maka ba to ka ja bakin ka ka kyale kai ka san abin da ya maka kuma Allah madaukakin sarki ya san ya san abin da ya yi maka don haka ya koyan uwa musulmi duk wanda aka kyautata ma bai da wani abu da zai yi ban ciye mai da wannan kyautatawa in kuma ba ka da abin da za ka kyautata ma wannan bawan Allah to wannan bawan Allah manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi cewa ya kama ya addu'a mutum ya kyautata maka ko ba ka iya biyan shi ko ka yi mai adda duk lokacin da ka tuna cewa wannan mutum ya kyautata maka ko ka mai adda to amma mu yanzu mu muke kokari wanda aka san mu da shi gobe da mun samu sabani ɗaya shi kenan komi ya bashi ba za ka ga alheri guda ba amma za ka ga sheri kala ɗari saboda kai ɗan adam butulin ya koyan uwa musulmi to haka manzan Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya koya mamu za ka samu daga cikin mutane akwai wanda ko ka kyautata mashi ba zai maida maka wannan kyautata ba ba zai nuna ka kyautata mashi ba hasali ma zai maka girman kai hasali ma zai maka butulci to duk wanda ya haka nan ya sani yana cikin hushin Allah madaukakin sarki mai girma a cikin maza ka samu akwai wanda yana kafirce ma ni'imar da uwayen shi suka mai akwai wanda zai ganin cewa shi yanzu ya mahi uwayen shi alhalin ni'ima haihuwa kaɗai da suka maka a barka da ita sun gama maka koyo akwai wanda zaka ga yana butulce ma ni'ima tsakanin abokiyar zamantakewa auren shi ba zai taba cewa ta mishi daidai ba sai dai ya kawo matsalar da ta mishi alhalin ko ko da dabba kake zanne dabban nan sai ta taimaka maka sannan kuma dabban nan sai ta kyautata maka akwai kuma wanda zaka samu suna kafirce ma wanda ya taba kyautata masa ne ko ma ta wani bangare ne ta karatunsu ne ta sana'arsu ne ta aikinsu ne za ka samu cewa muna butulce ma duk wanda suka kyautata mu duk wanda suka mu ni'ima shi yasa dama manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya san za a zo irin wannan hujja sai yake ce mu dama duk wanda ka ga bai gode ma mutane idan sun mai abu to Allah madaukakin sarki ma bai gode ma kenan magana ba mice ce ba wallahi ba karaman magana ba ce in ka ga dai mutum an mashi abu bakin kaza ne cika gogi bai godewa ku to Allah madaukakin sarki ma bai gode ma haka manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce dan shi yasa zaka gani duk wanda butulci ne a cikin bakin shi to zaka ganin cewa ko Allah madaukakin sarki bai godewa so da dama mutum zai kawo abu na ni'ima a zamna a ci sai an kare an sha ruwa sai ka ji an ce so kake mu gode maka haƙƙiri-ƙiri sai an gaya maka ba gode maka ba za a yi kuma gobe sai ka sake kawowa kuma goben ma a ce ba a gode maka wai rayuwar da muke yanzu kai kai niya kai amma sai an nuna maka girman kai ba za a gode maka ba alhalin Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya yi maku abu na kirki to ku ba shi kyauta mutum ne ya tashi da safe bai san za a baya kyauta ba sai aka baka jikka ɗari ka kai mishi manzo Allah ya ce wannan wanda ya je ya kai wannan kyauta ta wai to shi ma ka baya wani abu wallahi shi yasa kaga kakannin mu ko da ya goma aka kawo ka kai musu sai sun ɗauki ya baka cikin wannan ya goma sun baka saboda ka yi saboda ka kyautata musu to wai shine manzo Allah ya ce in ba kada to sai ka mai addu'a saboda addu'a sadaka ce saboda ba mu saba kawai ana zamna ba haka nan ka ji wani yayi addu'a yanda Allah ka yassare mana Allah ka yassare mu wani da wuya za ka jin mu ta haka nan hasali ma yanzu addu'a da muka koya kana tsakiyar mutane sai ka ce Allah ya taimake ka kai kadai ko kuma ka ce Allah ya bani arziki mutane na sauraron ka alhali in kama wani ne Allah madaukakin sarki zai ce ma mala'ika shi ma wannan da ya ka bashi yanda za a ba wancan in Allah madaukakin sarki ya karba ya koyan uwa musulmi mu sani lalle cewa mai da kyautatawa da kyautatawa shine yake nuna kai cikakken mutum ne ba irin tunanin dabbobi gari ka ba amma ka kyautatawa ka mai da kyautatawa ku wallahi shi ke tabbatar da cewa kai mutum ne kai dan adam saboda dabba ce duk sabon da za ka mata wata rana tana iya cutar da kai ko kuma lokacin da baka bata ba abin ya zama matsala amma dai dan adam mai hankali ya san in an kyautata mashi me ya kamata yi kamata yi shi ma ya kyautata kai idan ma an kyautata maka ba wai in kaga dama bane wajibi ne addini ka kyautata mu mutum sannan wajibi ne a zamantakewa wannan wanda ya kyautata ma kai ma ka kyautata mishi ba shi yasa alqur'anin ba Allah madaukakin sarki yake cewa hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan shin bayan kyautatawa akwai wani abun da ya kamata kai ma kai in ba kyautatawa ba babu abin da ya kamata kai bayan an kyautata maka bancin kai ma ka kyautata ba wai ka butulci ba ya ku yan uwa musulmi don haka mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mai girma kada mu zamanto butula akan wanda suke kyautata mu sannan duk wanda ya kyautata maka kakka boye wannan kyautatawai amma idan baka gode ba to kakka butulce sannan ka gode ma Allah madaukakin sarki da ni'imomin da ya yi maka sannan kuma duk wanda ya kyautata a bi shi da kyautatawa sannan mu zama kamar wani sahabin manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wanda ake ce ma Abdullahi dan Abbas wasu abubuwa ne ya ce mutanen da suka mai wannan abubuwan ya ce shi bai iya biyan su amma yana watan Allah maɗaukakin sarki ya biya su a maimakon shi wallahi abubuwan nan guda hudu ba mu ɗauke su ba abubuwa ne wanda in mutu ya yi maka kai kana tunanin ma wai ka biya shi amma shi a kai hankalin shi cewa wannan mutanen guda hudu shi abinda suka mashi bai iya biyan su amma yana fatan Allah maɗaukakin sarki mai girma ya biya su abdullahi ɗan abbas ya ce mutum na harku duk mutumin da ya iske nizam da ya fara yi mini sallama ya ce ba ni biyan shi amma ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya biya shi ya ce saboda ya neme ni da alkhairi ya mini sallama idan na da zan samu lada sakamakon wannan mutumin ya ce to kyautata wadda wani ga mutumin yi mini ba ni biyan shi amma ina fatan Allah maɗaukakin sarki ya biya shi in ka cika wucewa kana mutane sallama wallahi sai an ce ma dan jaraba a wagar rayuwar da ake ba a kallon sallama kyautatawa ce akwai wanda daga nesa cewa ake dan jaraba yanzu da yazo sai ya sallama sai a juyi to kaji abin da Abdullahi dan Abbas ya ce wanda ya ganshi yana zamna ya fara yi mai sallama ya mai kyautatawa da shi bai iya biyan shi wannan kyautatawa amma yana roƙon Allah madaukakin sarki ya biya shi wannan kyautatawa da ya yi mishi sannan ya ce mutum na biyu shine mutum wanda da na zo wajen zamnawa ya malmatsa mana waje in zamna ya ce shi ma wannan mutumin kyautatawa da ya muni ba ni iya biyan shi amma ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya biya shi wannan kyautatawa da ya muni ya ake yi yanzu da wanda ake bukata ya zo da wanda ba a bukata ya zo in mutum ya zo yana bukata a matsa mai waje ya zamana matsewa ake cewa ake karabin buɗe ƙahuwan katin daga ɗan jaraban na yazo yanzu nan da ya zo sha maka ya zai za ka iya matsa mutu wajen zama ba ka ɗauke wani abu amma allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhu hallazi na amanu iza ƙila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum ka matsa ma mutum daga wajen zama shi ma wai allah maɗaukakin sarki ho zai matsa maka ka kalli magana shi yasa abdullahi dan abbas ya ce in ya zo zamana wanda ya matsa mashi a nan duniya ma kyautatawa da ya mashi ya ce bai iya biyan shi kuma haka nan ne wani ma tashi zai iya baka wajen wallahi ba karamar kyautatawa ba ce yi maka sannan abdullahi dan abbas ya ce mutum na uku shine wanda kahuwan shi suka yi kura wajen wata biyan bukata ta ka tashi daga nan ka tai wani waje don biyan bukatar wani kuma inda magana take da ban mamaki ba wai ya ce ba ne an biyo mashi bukatar an kawo a'a kawai ya tahi ne bukatar ta biya ko ba ta biya shi dai wannan mutunan ya tahi ne saboda bukatar shi da bukatar a ce an samo ko ba a samo ba ya ce to wannan mutunan wanda kahuwan shi suka yi kura saboda wata bukata ta ya ce wannan mutumin ma ba na iya biyan shi amma su nawa daga kilo wanda ya dubu guda za ka ɗauko saƙo ka kama mutum ya ƙi godiya ko kuma da sahiya ta yi kai zai fara zai to shi wanga cewa ya ko ba a biya bukata ba in dai mutum ya ta yi ƙahuwan shi sun yi kura saboda bukata ta ku yace to wannan ma ba ni iya biyan shi yace kwata kwata ba ni iya biyan shi babu wani abu da za ni yi mishi duniya na in biya shi yace amma ina roƙon Allah madaukakin sarki mai girma ya biya shi Abdullahi dan Abbas da ya zana da uku sai ya kyale mutanen da ke gaban shi sai suka ce wane ne cikon wanga na hudun sai ya ce cikon wanga na hudun shi ne mutum wanda wani abu ya mai tsanani tsabar al'amarin ya mai tsanani ya mai girma mutunan nan ko kwana bai samu da daddare wato matsala ta kai ni ta kai matsala shine karshen ka kasa kwana da dar lokacin da kowa ke kwana ya ce wannan matsalar ta mai katutu ta hana ya shakata makata ya rasa yadda za a yi ya ce wannan bawan da ya tashi tunawa sai bai tuna kowa ba sai ni abdullahi dan abbas misali ya kira ni ko kuma ya zaɓe ni zai ji wajena da sunan nizan magance mai wannan matsalai ya ce shi ma wannan mutumin kyautatawa da ya yi mini ya ce ba ni biya amma ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya biya shi ya ce saboda ya neme shi ne da alkhairi ya ce duk mutanen da ke da kwai matsala ce ta sha mai kai amma sai ya ga ba wanda ya dace ya biya mai wannan matsalai sai ya zo wajen shi shi zai biya wannan matsalai ya ce ya girmama shi ya ce saboda yana son ya yi abin alkhairi ya ce saboda yana son ya shiga tarihi da matsalar da ta sha mai kai ya ce saboda wannan mutunan ya zaɓe shi don ya magance mai matsalar shi shi abdullahi ɗan abbas ya ce wannan zaɓen da ya yi mishi bai iya kyautata mishi bai iya rama abin da ya yi mishi amma yana fatan allah maɗaukakin sarki ya kyautata mishi don allah ya zira yawan mu duk wanda matsala ta yi ma yawa wallahi wanda za ka zuwa wajen shi bai so ka shi wajen ba wajen wani yake son ka kuma kai da kanka ka sani in matsala ta yi maka yawa tsoro ma kake ka rasa wajen wane ne za ka taya saboda tahiya wajen wanda zai biya maka bukata gani yake ba kai ya biya ma ba kudin shi ne ya bata ko kuma hanyar da yi maka wahala ce kasa shi to abdullahi dan abbas ya ce wanga mutanen da hudu ya ce kyautatawar da suka yi mishi ya ce shi bai iya biyansa amma yana fata Allah maɗaukakin sarki ya biya su amma yanzu za ka samu wani ya ciyar da kai wani ya shayar da kai wani ya yi maka sutura wani ya baka ragon layya wani ya ɗauki kuɗi ya baka kawai haka ake ta rayuwa amma kowa butulcewa yake shi duka duka abin da ya gayi nan ba inda ya gayi an baya kuɗi amma yanzu idan kana son a mutunta ka ko a kyautata maka kawai duniya ta lalace kawai duniya ta koma ta intiri ta koma ta masalaha ɗauki wani abu ka ba mutum shi kaɗai ne zai kyautata maka alhalin kuma ba shi kaɗai bane kyautatawa kenan dan haka ya koyan uwa musulmi yana da kyawu duk wanda ya kyautata maka ka yi haƙuri in ba ka iya kyautata mai kakka ci amana kakka tozarta shi kakka muzanta shi sannan kuma kakka butulce ma ni'imar da ya yi mishi da ni'imar da ya yi maka ko dai ka kyale ko kuma abin nan karama ko kuma idan Allah bai baka dama ba ka yi addu'a kamar yadda Abdullahi dan Abbas duka da hudin yace bai iya biyan sa amma yana roƙon Allah madaukakin sarki ya biya su abinda muka wada na daidai Allah ya ba mu lade shi kuskure ko tuttube alshi wanda muka yi Allah ya himu Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon kaurace mata Allah ya nuna mu